أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا دا كراتون ألفية بن مالك وانت ذا إن شاء الله أبابنا الإخبار بالذي والآلف واللام wannan babi ne wanda malaman nahawu suke kawowa a matsayin tamrini da jarraba dalibi wajen sanin sila da a'idin damiri da kuma sarrafa jumloli yadda ya ga dama to saboda haka da zarar mutum ya kore a nahu idan haka miki tambaya a wannan babi to kai tsaye zai iya ba da ansa shi al'imamu muhammad bin malik yake cewa ma qila akhbir anhu billadhi khabar عن الذي مبتدأ قبل استقر yace idan aka ce maka wannan suna wannan suna ka ba shi ka ba da labari a kansa da lafazin allazi zahirin wannan zaka fahimci cewa zaka mayar da allazi din ne ya zamanto khabar na wannan sunan da aka ce ka yi khabar a kansa to saboda haka ne a iyawabin wannan jumla suka ce maɗin ismul mausuli ne kila silatul mausuli sannan khabar din ma al-mausuli shine khabar ma'ana allazi kila khabarun الذي اسم الموصول قيل صلة الموصول خبر دم خبر المبتدا الذي دم شين المبتدا خبر دم خبر المبتدا قيل دم كما صلة الموصول جملة لكم أخبر عنه بالذي جملة في محل نصب مقول القول والدباء بالذي بمعنى بمعنى عن الذين wannan suna idan aka ce maka misali zaidu sunan nan zaidu ka ba shi khabar a allazi ka ba shi khabar a allazi zahirin abin da za ka fahimta allazi shi ne zai zamanto khabar tun wannan suna zaidu alhali ba haka suke nufi ba shi yasa wannan babu ya zamanto na jarrabawa a lokacin da za ka mayar da shi khabar shi ne ya ce anillazi mubtada an qablu istaqar sunan da istaqarra mubtada an qablu wanda ya zama mubtada ne gabanin ka kawo wannan jumla na allazi mubtada ne to kuma a wannan jumlan da za ka kawo zai zama to kabar misali zaidun qa'imi ne haka ce zaidun dinnan ka mishi ikhbari da allazi sai ka ce allazi huwa qa'imun zaidun kenan allazin wanda za ka yi tabaduri za ka yi saurin fahimtar cewa za a mayar da shi habar ne na wannan izini zaidi to shi wannan allazin mubtada za a mayar da shi wannan izini zaidin kuma sai a mayar da shi na zamanto habar kenan aka sun tambayan da aka mani a tambayan ka fahimci cewa wannan izini zaidu a ba shi habar a allazi sannan a hakikanin gaskiya abin da ake nufi shi ne wannan ismi zaidun kamar yadda shi khabar sannan allah zaidun kamar yadda shi mubtada idan ka ce zaidun ka'imun zaidun din mubtada ne to in ka ce allazi huwa ka'imun zaidun mubtada zaidun din ya juye ya zamanto khabar shi kuma allazin da ka fahimta cewa za ma yadda shi ya zamanto khabar din zaidu to shi kuma mubtada ya zama wannan shi ne ma'anan alillazi alillazi mubtada'an qablu taqa jaru wa majrurun alillazi din muta'alliqun ne ga khabar din mubtada nama shi ne khabar asalin jumlan allazi qila allazi qila akhbir anhu billazi khabarun an allazi shine asalin ma'anar jumla kenan ma'ana an gaya ma ne tambaya a juye an ce wannan suna zaidu ka nema mishi khabar da allazi sai ta fahimci cewa allazin zai zaman to khabar ne alhali ana nufin shi sunan shi ne zai zaman to khabar allazin da ka fahimta cewa zai zaman to khabar din mubtada zai zo ya zama zai zo ya ma bayani a nan a nan gaba cewa za ka kawo wannan a jumla fi'iliya za ka kawo a jumla ismiya idan ka ce zaidul qa'imun jumla ce ismiya idan ka mishi ikhbari da allazi za ka ce allazi huwa qa'imun zaidu idan ka ce darabtu zaidan jumla ce fi'iliya idan za ka yi ikhbari ga zaidun da allazi daga wannan jumla fi'iliya sai ka ce allazi darabtuhu zaidun saboda haka kenan sunan da ake so a mishi ikhbari da allazi din zai yiwu ya fito a cikin jumla ismiya zai yiwu ya fito a cikin jumla fi'iliya kamar da zai zai bayani a nan gaba wa ma siwa huma fa wasit fusila aiduha khalafu mu'ti tafila wa ma siwa huma koma bayan shi allazi din da wannan isim din wanda aka ce ka ba shi khabar da Allah zai din in ka shirya su biyu to sauran kamar yadda su ya zama fila fila na fila na wannan suna misali zaidun qa'imun sai kamar yadda shi allazi huwa qa'imun zaidun to allazi a dama a zaidun a hagu tsakaninsu huwa qa'imun wannan kuwa ka'imin din sai ka mayar da shi sila haka idan ka ce da rattu zaidan kan ikhbarin wannan mafulun bihi din sai ka ce allazi da rattuhu zaidu allazi a gefe sannan zaidun shi ma a hagu a tsakiyan kuma da rattuhu wannan jumla sai ka mayar da shi sila wannan shi ne ma'anar wa ma siwa kuma fawasifu sila a'iduha a'idin wannan abin da ake nufi da a'idinsa dalilin da yake komowa kan wannan ismul mausuli din a khalafu mu'ti takmila yana wakiltan khabar din ne shine abin da zai cike magana ma'ana wannan ismul mausul din ka saka shi a maimakon isimin da ko muftadan da ka mayar da shi habar ne haka wasu suka fahimta a wannan baitin wasu kuma suka fahimta cewa ma'anan mu'uti takmila ana nufin silatul mausul din ne saboda silatul mausul ita ce take cikin ma'anar mausuli idan ka ce allazi ba za a gane ba sai ka ce allazi darabtuhu ko allazi huwa qa'imun amma abin da yake nufi a nan dabirin da za ka kawo ya zaman tu'a'is dabirin da za ka kawo cikin silatul mafuli wanda zai koma kan wannan ismul mausul to ya wakilci wannan sunan ya zauna a maimakon wannan sunan wanda asalinsa mubtada ne kamar yadda shi habar sannan ya yi mutabaka ya kasance zamiri ya yi daidai da wanda ake magana kansa misali hindun ka'imatun sai ka ce allafi shiya ka'imatun hindun zaidun ka'imun za ka ce allazi huwa ka'imun zaidun azzaidani ka'imani allazani huma ka'imani azzaidani hakanan arrijalu ka arrijalu qiyamun ko arrijalu qa'imuna saka ce allazi hum qa'imuna arrijalu ko kace allazi hum qiyamun arrijalu to shine ma'ana aiduha khalafu mu'ti khalafu mu'ti takmila khalaf din anan yana nufin niyaba niyaba ma'ana wannan aidin zamirin wato ya ya ya ya wakilci ya wakilci wancan suna wanda yake komawa yake komawa a kansa wannan ya gama ma bayani filla-filla ya baka ka'ida amma da wannan ka'ida a duk lokacin da aka kawo ma jumla ismiya ko kuma jumla fi'liya aka ce kai ikhbarin wani suna a ciki wani suna a ciki da allazi ka san yadda za ka yi ka yi ikhbarinsa wanda allazi din da wannan sunan za su koma gefe gefe abin da ya zo a tsakiyan kuma zai zo ya zamanto silatul mawsul sannan a'idin silatul mawsul din to ya kasance ya zo daidai da wannan ismul mawsul din shine ya kawo ma misali nahwu allazi darabtuhu zaidun فذا زيد فذا ضربت زيدا كان ف كان فجر المأخذة نعم الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان فجر المأخذة yana nufin idan ka ce allazi darabtuhu zaidun asalinsa wannan darabtu zaidan ne darabtu zaidan ne jumla fi'iliya wannan mafulun bihi zaidan din shi ne kai mishi ikhbari da allazi daga wannan sai ya zama allazi da rabtuhu zaidan ya zama allazi farkon jumla zaidun karshen jumla da rabtuhu din shi yake nufi da wa ma siwa huma fa wasithu siladin yana nufin allazi da rabtuhu zaidan darabtu zaidan shi ne ya zamo allazi darabtu zaidan asalin safaza kana darabtu zaidan wannan allazi darabtu zaidun allazi darabtu zaidun din shi ne ya zamanto darabtu zaidan fadril ma'afaza wannan kuma tatimimul baiti ne yan wanda yana da gaya muhimmanci a baitin yana nufin wannan ya baka ma'afaf ya baka ka'ida amma kai riko da wannan ka'ida amma ta wannan za ka san yadda za ka ɗauko ikhbarin ismi da allazi ya baka jumla da ka'ida amma wa billazaini wallazina wallafi akhbir mura'iyan wifaqal musbati yace za ka yi ikhbari da allazaini da wallazina da kuma wallashi kamar da muka ba da misali za ka ce a in ka ce da rabtu zaidan wa amran sai ya zama allazani da rabtu huma zaidun wa amrun sannan ka ce da rabtu zaidan wa amran wa bakaran za ka ce allazina da rabtuhum zaidun wa amrun wa bakarun hakanan haka na in mu'annas ne a hindun ka'imatu sai ka ce allaci shiya ka'imatun hindu wanda shi ne yake nufi da asibir mura'iyan ka ba da kai ikhbarin kai ikhbarin ka ba da khabar dinsu mura'iyan kana la'akari da dabirin da ya zo daidai dabiri da ya zo daidai da waɗannan asma'ul mawsuli wifaqal musbati ya zamanto ya zo daidai da ismin da aka tabbatar ma'ana ismi idan mufradi ne ta ce allazi in tasniya ne allazani in jam'i ne allazina kamar yadda aka kawo a cikin misalan gaba daya shi ne ya ci gaba da bayani akan sharuɗa guda hudu wanda sai sun cika tukuna ismi za ka yi ikhbarinsa da allazi shi ne ya ce kabulu ta'akhirin wa ta'arifin lima ukubira anhu hahuna kad hutima kazalgina anhu bi ajnabi lau fi mudmarin shartul fara'i ma ra'au ya ce kabulu ta'akhirin sunan da za ka ba shi khabar da allazi sharaɗin sai kasance zai yi sunan a kawo shi ƙarshe ana duk sunan da ba zai yi a kawo shi a ƙarshe ba dole ne ya zo a farko kamar irin sunayen da suke da sadara irin su asma'u sharfi irin su asma'u listifahani duk abin da a ka'idan nahu ba zai yiwu ya zo ƙarshe ba to wannan sunan ba zai yiwu ka mishi ikhbari da allazi ba shine kabulu tafirin kenan irin su aina irin su man irin su ma da abin da ya kama da wannan wa ta'arifin hakanan kuma karban ta'arifi ma'ana wannan suna wannan suna yanzu ya kasance mai zama ma'arifa ne amma sunan da ya zamanto na kira kuma ba ma'arifa ba ne ya ce wannan ba zai yi wannan na kira ka zo kamar yadda shi ka zo kamar yadda shi ka ba shi khabar da allah sula misali akwai abubuwan da suna zuwa na kira kamar ka ce a malaktu ishirina ishirina bakaratan bakaratan ismi ne na kira tamyiz ba zai yi wannan bakaratan tamyizin nan ka zo ka mishi ikhbari da Allah ne kamar yadda haka na hal ja'a zaidu rakiba ba zai yi wannan rakiban da ke na kira ne ka zo ka mishi a ikhbari da Allah ba haka nan duk wani suna wanda ya zamanto na kira amma sunan da ya zamanto ma'arifa kamar da muka ba da misali da rattu zaidan zaidan din na ismi ma'arifa zai yi ka mishi ikhbari da Allah ka ce Allah da rattuhu zaidun shi yasa yake kabulu ta afirin wa ta'arifin lima uku bira anhu mana duk sunan da za a ba shi khabar da allazi to ya kasance zai yiwu ya zo a ƙarshe sannan kuma zai yiwu ya zo zai yiwu kuma ya zamanto ma'arifa ne wannan sharuɗa guda biyu ne wanda ya ce ha huna a wannan gun da muke magana na ikhbari da allazi kadu hutima a sun zamanto tilas alif din hutima din nan a zai zai iya yiwa ya zama na tasniya duba sharuɗan nan guda biyu a ta'afirin da ta'arif zai yi kuma ya zamanto itilaki ya zamanto khabar ne na kabulu din ai kabulu ta'afirin kad hukuma sai aka sa alif itilaq kazalbina anu bi ajnabiyyin aw bi mudmarin shartun ya ce haka nan wannan suna da za ka yi shi kabar da allazi ya zamanto za a iya wadatuwa da shi da wani suna daban shi ake nufi da ajinabi ma'ana za a iya ɗauke shi a kawo wani suna maimakonsa misalin wannan shi ne in ka lura ai zaidun din shi ka ɗauka ka kawo allazi maimakonsa zaidun kaliman ne abun zaidun din sai ka ce allazi allazi huwa ka'imun tace zaidu to saboda duk sunan da ba zai yi a dauke shi a kawo wani suna ya zauna a kunsa ba ba zai yi ya shiga wannan babi da ake magana a kansa ba misalin wannan kamar kamar ya kamar ya kasance kamar damiri idan ka ce zaidun da rabtuhu wannan dalili da rabtuhu dinnan to ba zai yiwu ka ɗauke shi ka kawo wani dalili ba saboda ismi ne da zahiri za ka ɗauka ka kawo dalili a wajen sannan ba zai yiwu ka ɗau dalili kuma ka kawo dalili ba saboda haka wannan dalilin zaidun da rabtuhu ko zaidun kallamtuhu wannan dalilin to ba zai yiwu kai ikhbarinsa ba saboda ba zai yiwu a ɗauke shi a kawo wani suna daban ba sannan au bi mudumarin da ya faɗa hakanan zai yiwu wannan suna a ɗauke shi a kawo damiri ma'ana damiri ya wakilci wannan suna saboda idan ka ce zaidun ka'imun ka mayar da shi allazi huwa allazi huwa ka'imun zaidu to zaidun din ne ka ba shi da niri to idan ya kasance ba zai yiwu ka ɗauke sunan ka kawo ka ba shi da niri ba to a wannan lokaci ba zai yiwu kai ikbarinsa da allazi ba misali ka ce da rabtu rajulan zarifan ko ka ce a darabtu gulama zaidin to ba zai yiwu ka ɗau a rajulan zarifan ka ɗau rajulan ɗin ka yi ikibari a kansa shi kaɗau ko ka ɗau gulama ɗin ka yi ikibari a kansa shi kaɗai ba zai yiwu ba saboda haka kuma ba zai yiwu ka ɗauki sifa na ati rajulan zarifan zarifan ɗin nan ka zo kuma ka ɗauko a ka ba shi ikhbari da shi ba ko mu za su yi ka ba shi ikhbari ba zai yi ba saboda kowannen su ba zai yi ka ɗauko ka cire shi ka ɗauko da miri ka sa a wajen sa ba saboda idan ka kawo idan ka kawo da miri a ka ɗauko rajulan ka kawo da miri darabtu rajulan zarifan ka ɗauke rajulan ɗinnan ka kawo da miri to dalilin nan ya wakilce rajulan ne rajulan din nan kuma mausufi ne yana da sifa to ba zai yi damiri kuma a bashi sifa ba damiri baya yi a bashi sifa shi damiri ba zai yi ya zama sifa ba ba zai yi kuma a bashi sifa ba haka nan mudafun idan ka ce darabtu gulama zaidi idan ka dauke gulama din nan ka kawo damiri a wajen to wannan gulama din karka manta shi mudafu ne to damirin da ka kawo ka ajiya wajensa ba zai iya zamanto mudafun ba to tunda mausufi ba zai yi damiri ya zama mausufi ba ba zai yi mudafun ya zamanto mausufi ba to ba zai yi kai ikhbarin darabtu rajulan zarifan dinnan ka ɗaura rajulan dinnan ka ba kai mishi ikhbari ko da rabtu gulama zaidin ka dau gulam din nan ka yi ikhbari a gare shi ba zai yi ba sai dai ka hada su gaba daya misali in ka ce da rabtu da rabtu da rabtu rajulan kariman sai ka ce allazi da rabtuhu rajulun karimun gaba daya sai ka dauka haka da rabtu gulama zaidin ka ce allazi da rabtuhu gulamu zaidin ka hada gaba daya ka bayar saboda idan ka ce rajulan zarifan rajulun zarifin gulamu zaidi a wannan lokaci yakan iya daukan yakan iya daukan dalili to wannan shine sharadi na furudin da ya ce au bi mudumari sai ya ce shartun wannan kabar ne na argina ka zalgina anhu da bi ajnabiyin au bi mudumari shartun kaga kenan sharuɗa guda hudu sai ce fara imara'u da ce in kana so ka kore da nahu ka san nahu ka yi la'asari ka kula ka sa ido akan abin da suka kula suka kiyaye kai ma ka kiyaye wa asbaru huna bi an an ba'd ma yakunu fihi al-fi'lu kad taqaddama nan ne baitin da muka yi magana akan sa a baya cewa wannan baitin yana nuna ma cewa ikhbari wa al mausuliya yana kasancewa kawai a jumla fi'iliya ne da wannan kuma za ka fahimci cewa ikhbari da allazi kuma zai kasance da jumla ismiya zai kasance da jumla fi'liya a nan abin da yake nufi shine haka nan malaman nahu a nan sun yi ikhbari da al al wanda yake mausuliya an ba bi ma ya kunu fi'ilu kad takaddama akan sun yi ikhbari da al ga ga wani suna wanda fi'ili ya kasance a cikinsa fi'ili ya kasance a cikinsa wanda ya gabata misali sunan da ya fito a cikin jumla fi'iliya sunan da ya zo a cikin jumla fi'iliya to wannan fi'ilin idan zai idan aka ɗauko ismul mausul ko ismul maf'ul alɗin da yake cikin ismul mafuli ism ya abin ismul fa'il ko ismul maf'ul din nan to zai zo ya zamanto mausul harfi wanda muka karanta a farkon alfiya to shi wannan ismin da ya zo to zai yi kamishi ikhbari da wannan alɗin saboda wannan alɗin al-mausuliya ne zai zo ya kawo ma misali akai misalin sa in ka ce in ka ce a ka ce darabtu zaidan to darabtu nan za ka iya ɗauko a daribu a ciki in ka ɗauko a daribu cikin aldin da aldin da yake cikin addaribu isin masu ne in ka ce addaribu kamar ka ce allazi daraba ne allazi daraba ne haka ne idan ka ce duriba zaidun za ka iya ɗauko almadurubu a duriba alɗin almadurubu ismul mosul ne mosul ne harfi saboda haka kamar ka ce allazi duriba ne to saboda haka ismin da ya zo a cikin jumla fi'iliya idan fi'ilin zai yiwu a ɗauko ismul mosuli zai yiwu a ɗauko ismul fa'il to alɗin da ke cikin ismul fa'il ko ismul maf'uli ɗin to za ka iya yi wa a wannan suna ɗin ikhbari da wannan ardin wannan shi yasa ya ce wa akhbaruhu na bi aldin an ba bi ma ya kunu fi fi'lu nan ya ce ma an ba bi ma ya kunu fi fi'lu ne isim ɗin da ya zo a cikin wannan jumla fi'liya da kowanne daga ciki zai yi kamishi ikhbari da Allah ba za ka dau isimi guda ɗaya bane kawai a ciki to mishi ikhbari a kowanne ba'adinsa za ka yi an ba'adi ma ya kunu filu kan takaddama da wannan za ka gane cewa idan a jumlar jumlar babu fi'ili ba jumla fi'iliya ba ne aka mayar da shi wasu to ba zai yi ka yi ikhbari da al wa jumla ismiya ba shi yasa yi ma bayani ya ce in saha sauyi filatin min huli'al ka sauyi wakin min waƙallahul batal yace idan zai inganta a kago sila daga wannan fi'ilin a dau a kago sila a wannan daga wannan fi'ilin al sila na al yadda misali a wannan fi'ilin idan ka ɗauko isul mausuli yadda muke bayani al din a al din ya zamanto mausul wannan sifa ismul musul da ta dauko a wannan filin sai ya zama to sila shi sa ya ce in saha sauku silati min hudun in zai yi ka kago sila daga wannan filin da aka mayar da shi ismul musul ko ismul fa'il ko kai tsaye kace in zai yi a cikin wannan ismul fa'il ko ismul maf'ul din altin ya zamanto mausuli ismul fa'il ko ismul maf'ul din da zai zamanto silatul mawsuli sai ya kawo ma misalin wannan yace ka sauki wasi kamar yadda aka kago aka yi ishtikaki na ismul fa'il wakin min daga wannan jumla waqallahu al-batal in ka ce waqallahu al-batala Allah ya kare gurzu jarimi idan gurzu jarimi yayi yayi yaki ya fita lafiya ba jarumtakansa ba ne kariyar Allah ne shi ne kashe wa kallafin batal don ka ce wa kallahu batan kamar ka ce da raba zaidun amran ne a wannan fi'ili waka za ka ɗauko ismul fa'il alwaki in ka ɗauko ismul fa'il alwaki al din alwaki din mosul ne waki din kansa ya zama silatul mosul to saboda haka a nan zai yi kai ikhbari da wannan al din da sunan Allah Allah ko ka ba wa sunan albatal din ikhbari da wannan al din misali idan ka ba wa in kai ikhbari in kai ikhbari ka ba wa sunan Allah din khabar da al to a wannan lokaci zaka ce al alwakil alwakil batala Allah wanda asalinsa allazi wa kal batala Allahu allazi wa wanda ya kare ya bawa wannan jarumi kariya Allah ne to yin kuma sunan batsal din kake so ka bawa khabar da al nan so kaifa shi alwakihi Allahu al-batal alwakihi Allahu al-batal a wannan lokaci zai je zai zo zamance zai zo zai zamanto wannan damiri alwaki din damirin zai zamanto na mosul din ne na mosul din ne kamar da zai zo ya ma bayani inda yake cewa wa in yakun ma rafa'at silatu al damira ghairi ha'ubina wan fasal saboda idan ka ce alwaki ko abdaribu ko al'alimu ko alka'imu ismul mausul yadda muka faɗa aldin mausuliya ce harfi kamar yadda muka karanta farkon alfiya to a cikin wannan ismul fa'il din ko ka'im ko alim ko waki akwai damiri damirin zai yi a fito da shi ya zamanto damirin mutasil zai yi a bar shi ya zamanto damirin mustashir zai yi a fito da shi ya zamanto damirin baris mufasil zai iya zamanto dalilu mutafir a boye zai iya zamanto dalilu mutafi zai iya zamanto dalilu bari waɗannan dalilai guda uku to zai yiwu ya kasance to a nan yana so ya baka wata ka'ida muhimmiya wacce idan baka fahimce ta ba ba zai yiwu ka ka gane wannan babin ba wannan ka'ida shine to idan sila sila sila tu'al din shi ne wafi in ka ce alwafi wafi din shi ne silatul al in ka ce al'alimu alim din shi ne silatul al in ka ce alqa'imu qa'imu shi ne silatul al in ka ce abdaribu daribu shi ne silatul al sannan al din kuma shi ne mausul tunda ba zai yi a samu sila ba sai da mausuli to saboda haka idan silatul al din da muke magana akan sa din ta ta yi ta yi wa wani daliri wanda ba nata ba rufu'a ta yi wa wani damirin da ba nata ba rufu'a ubina wannan damirin za a ɓambaye shi ma'ana ba zai iya zamanto damirin mutafil ba zai zo ya zamanto damir a ware shi shine ubina wan fasala sai ya zamanto damirin mutafil wannan ka'ida ce muhimmiya mafhumin wannan idan damirin kuma nata ne to imma ya kasance damirin mutafir mutafir wa imma ya kasance damirin mutafir misalin wannan idan ka ce alwakil batsala Allah a cikin alwaki din akwai damirin mutafir shi ne fa'ilin wannan waƙi ɗin waƙi ɗin ya yi wa damiru kusacin ne rufuwa sannan albatsala ɗin ya zo ya kasance shi ne mafi'ulun biyu idan ka ce kuma alwaki hillahul batsala alwaki hillahul batsala alwaki hi ɗinnan wannan damiri mutafi damiri ne na aldin saboda al'asalinsa allazi waka allazi waka ne allazi waka saboda haka in kace in kace alwakil alwakil batala Allah cikin alwafi akwai damiru mustashir wannan damiru mustashir din damiri ne ya udu ala al kenan damirin na al ne idan ka ce alwafihi alwafihi lahul batar wannan damirin muttasil wafihi din nan wafihi din nan wannan damirin muttasil din damiri ne na al shi ma tunda damiri ne na al to ba a ibalar wannan dalilin a bambare kamar ba a mayar da shi dalilin mufassi don me ba za a mayar ba saboda dalilin mustaqir din na alwaki ko mustaqil din na alwaki dalili ne na al tun da dalili ne na al to ba za a mayar da shi dalilin mufassi ba a nan yana nufin idan dalili ne wanda ba na al ba to za a bambare shi a mayar da shi ya zamanto damiri munfasil misalin wannan idan kashe misalin wannan idan kashe ballattu ballattu minar rajulaini idan rijali risalatan to anan idan kashe المبلغ المبلغ منهما إلى الرجال المبلغ منهما إلى الرجال رسالة الرجلان تو المبلغ أنا wannan ana ɗin damiri ne wanda ba na aldin ba ne saboda damiri na aldin yana biyari in tasniya ne saboda min huma kace min huma kace الرجلين دين كما يرد ميري كتي منهما تند كما يرد ميري كتي منهما ألتن ينا دياري دين تسمية لي تند ألتن ينا دياري دين تسمية لي دا كتي المبلغ أنا wannan damiri na ana din ba zai yi zamanto damiri ne na aldin ba saboda damiri na ana din damiri ne wanda yake mufradi to tunda damiri ne na mufradi ya zamo ba damirin al bane to domin haka sai ka ɓare shi ba zai yi kace almuballigu min huma idan rijali risalatan arrajulani ba za ba zai yi ka da haka ba ka ce a cikin almuballigu din akwai damir mustatir ba zai yi ba sai dai ka ce almuballigu ana almuballigu ana wannan ana din kuma ya zauna a maimakon ballaktu da ka faɗa ne tunda ballaktu dalilul mutakallim ne muttasil shi kuma ana dalilul mutakallim ne mufassir kaga sun tafi daidai kenan to saboda haka ne ya baka wannan ka'ida ma dama sila ta aldin ta yi wa damirin da ba nata ba rufu'a to dole a fito da wannan damirin fili a bambare damirin a jikin wannan sila din sannan kuma damirin ya zama to damirin mufafi wannan shi ne karshen wannan babi wanda so tari masu karatun nahu yana ba su wahala sosai shi ne ya shiga babi na al'adar al'adar shi ne ka'idodi na adadi saboda idan mutum bai iya larabci ba zai dinga dagula a yadda zai zo a lissafi misali ja'a ashiratu rijali kaga zai iya cewa ja'a ashiru rijali shi yasa maulana shek mahmud ibrahima yi wani littafi markabu li'itimadi markabu li'itimadi a fi bayani tarkibil a'adaji ma'ana ya cikin ya yi bayanin hukunce-hukuncen ka'idodin lissafi a larabci wanda mun yi ta hakikin wannan littafi duk da mata hakiki ne ba a tsaya an mishi aiki yadda ya dace ba an yi shi a gurguje littafi ne za a yana da muhimmanci don sau tari za ka ga mutane su ce sun iya larabci to amma yayin da suke magana a adadi to sai ka ga kwaba hatta a wasu littattafai da aka guguga za ka na ganin kurakurai a babin adadi saboda haka wannan babi ya zama ta yana da raya yana da muhimmanci da farko sai yake salatatun bitta'i kullil ashara fi addi ma ahaduhu muzakkara ya ce uku zuwa goma kulɗin jumla ce mutarida uku zuwa goma za ka kawo ta tabu fi addi ma'ahaduhu muzakkara a cikin lissafi lissafi ko adadin duk abin da mufradinsa muzakkar ne duk wani abin da ka lura mufradinsa muzakkar ne daga uku zuwa goma za ka kawo ta akasin larabci kenan saboda asalin larabci shi ne in abu da in abun muzakkar ne na zikiri ba za ka wuta ba misali za ka ce alimu in mace ce alimatu za ka ce alima idan mace ce alimatu to amma a babin adadi sai zo da aka cin wannan daga uku zuwa goma in namiji ne sunan sai ka duba idan mufradinsa mufradinsa muzakkar ne a jam'insa sai ka kawo ta misali misali wannan idan ka ce rajul rajul din muzakkar ne jam'insa rijal sai ka ce ja'ani salasatu rijali salasatu rijali shi yasa yace fi diddi jarris a diddin wannan idan mufradin idan mufradin mu'annas ne to daga uku zuwa goma kuma za ka cire ta din misali bakaratu bakaratu bakaratu za ka ce ja'at ni salatu abukuri salatu abukuri salatu za ka ce salatu ko bintun bintul mu'annasi za ka ce ja'at li salasu banati saboda haka za ka kawo a za ka cire wannan tarin shi ne ma'anar fi fitti sharri wal mumayyiza jururi jam'an bi lafdi tullatin fil asari shi kuma mumayyiz din shi ne sunan da ya zo bayan wannan adadin to shi kuma wannan za ka mishi jarra da jam'i za ka mayar da shi jam'i ka mishi majruri za ka ce ja'ani salasatu rijalin za ka ce salasatu rajulin ba ja'atni salasu banatin salasu banatin wannan jam'in kuma in son samu ne bi lafzi killa ya zo da lafazi na killa da ke jam'u tafsir akwai jam'u tafsir akwai jam'u killa akwai jam'u kasara zai zo a nan gaba auzinin jam'u killa din suna nan da yake cewa yake cewa a af'ilat af'ilatun af'un summa fi'ila summata summata af'alun jumu'u killa a duk ismin da yazo ala wazni af'ilatun ko ala wazni af'ul ko ala wazni fi'ila ko ala wazni af'al to wannan jam'u killa ne amma idan ya zo a wani wazini daban ba a wayan nan fudu ba ya zama to jam'u kasra ne in an ce jam'u killa abu ne an tabbatar ya kai uku amma bai wuce goma ba an ce jam'u kasra an tabbatar ya kai uku amma ya wuce goma shine bambancin su saboda haka wannan jam'in ka lura idan yana da wani wazani cikin auzani jam'u killa to ka kawo jam'u killa din idan kuma babu to sai ka kawo jam'u kasara din sai ya wakilci jam'u killa shi yasa ya ce jam'an bi lafsi killatin fil aksari wa mi'atan wal alfa min farji adif wa mi'atan bil jam'i nazran kad rudif ko wa mi'atun bil jam'i nazran kad rudif yace wa mi'atan wal alfa yana nufin wa adif mi'atan wal alfa shi kuma mi'a da alfa dari da dubu kenan a lilfar da abin kai idafan su zuwa mufradi shi ma akasin hankali kenan akasin zahirin larabci kenan abin da ya fi yawa din aka yi idafan sa zuwa ga mufradi abin da bai kai shi yawa ba uku zuwa goma kuma aka yi idafan sa zuwa ga jami misali za ka ce ja'ani mi'atu rajulin za ka ce haka za ka ce ja'ani mi'atu ja'ani alfu rajulin shi ne yake wa mi'atun shi mi'atun din بالجمع نزرا رديء قد قد ردف بالجمع نزرا wani wani lokaci kaɗan kaɗan ba yawa ana idafan ana idafan mi'atin zuwa jam'i shi ne kira'an da hamza da kisa'i suka karanta wala bi sufi kafin wala bi sufi kafin salasa mi'ati sinina salasa mi'ati sinina sinina din jami'i salasa mi'ati sinina saboda haka wannan kira'a ce mutawatira sahihiya saboda haka zai yi mi'a a yi idafinsa zuwa jami'i dalili wannan kira'a ta hamza da kisa'i وأحد ذكر وصلنه بعشر مركبا قاصدا مع قاصدا معدود ذكر هو مركبا يشي وأحد ذكر كأنبشي أحد لفظ أحد وصلنه بعشر sannan ka hada shi da ashar ka ce a hada ashara ka kawo a hada ka hada shi da ashar murakkaban su zamanto a murakkabai a hada da fata ashara da da fata kasida ma'adudin zakar in kana nufin ma'adud wani abin da aka kirga shi muzakkari namiji kenan zaka ce ja'ani ahada ashara rajulan ahada ashara rajulan wa kullu datta anisi ihda ashara wa shinu fiha an taminin kasra yake wa kulla da ta'anifi wajen ta'anifi sai ka ce ihda ashara haka ce ja'atni ihda asharata mar'atan ko ja'atni ihda asharata bintan ahada ashara namiji ihda asharata ihda asharata a mace washiru wannan shi din ashara din nan fiha kasratul antanin ciki akwai kasara a gumbanu tanin wasu su abin za su a hada ashira ashira ko ihda ashirata ihda ashirata jamhurul arab kuma suna masa suna masa fataha ko su masa sukuni إحدى عشرة ومع ومع غير أحد وإحدى ما معهما فعلت فافعل قبدا yace tare da wani ahada da ihida yace za ka yi aikata abin da yake tare da faf'al za ka aikata abin da ka aikata tare da ahada da ihida ihida din yana nufin fa'alta ma ma abin nan ma ma ma'ahuma abin da yake tare da su misali yadda ka ce ahada ashara to za ka ce isna ashara rajulan za ka ce salasa ta ashara rajulan arba'a ta ashara rajulan hakanan hakanan yadda ka ce ihida ashirata za ka ce isnata ashirata za ka ce salasa ashirata za ka ce arba'a ashirata shi yasa ce fafa alƙasda ka aikata wannan da nishi da niyya cewa wannan daidai ne ba kuskure a ciki wani salasatin wa tis'atin wa ma bainahuma in ruki ba ma kuddima yace uku zuwa zuwa tara uku zuwa tara ya ce da abin da yake tsakaninsu in an musu tarkibi ma kuddima suna da hukuncin abin da ya gabata suna da hukuncin abin da ya gabata a nan wasu suna ganin cewa takrari kamar abin da aka yi bayaninsu a baikin da ya gabata a to shi ne aka bayyana nan saboda salasa zuwa tis'atin wani ahada da ihida ne kaga kenan a nan an faɗi duk bayanin da aka yi a cikin wannan baiti wa li salasatin wa tis'atin wa ma bainahuma da wasu kuma suka ce a'a akwai akwai bambanci tsakaninsu bambancin da yake tsakaninsu bambancin da yake tsakaninsu shine a nan wannan baiti na biyu ya maka bayanin tarkibinsu tarkibinsu a wannan baitin kuma bai ma bayanin tarkibinsu ba kawai ya ce wani ahad da wani ihida ya ce to ganin wannan taudihin da ya zo a cikin wannan baiti na biyu zai zo ya kasance mafuni ne ko taudihi ne na abin da aka yi ibahaninsa aka kawo shi a dunkule shi ne aka kawo a baitin nan na gaba yana nufin uku zuwa tara da abin da ke tsakaninsu in kai tarkibinsu da ashara to yana da hukuncin da ya gabata shi ne ja'a za ka ce salasa ta ashara rajulan haka arba'a ta ashara hamsa ta ashara har zuwa tisa ta ashara haka nan za ka ce ja'at salasa ashara mar'atan haka salasa ashara ta kai haka nan salasa arba'a ashirata hamsa ashirata sita ashirata har zuwa tisa ashirata ma'ana salasata ashara kowanne yana da fata salasa ashirata kowanne yana da fata wa auli wa auli ashirata sanatai wa ashara isne idza unsa ta sha'u zakara yace ka biyar ka kawo ka kawo ashara ashirata bayan isnatai ka kawo ashara bayan isnai idza unsa ta sha in kana son adadin ta mace au zakar ko kake son adadin namiji wannan min babi lafza wa nashar ne ka kawo ashirata bayan isnatai idza unsa ta sha ka kawo ashara bayan isnai idza idza zaka idza zakaran ta sha wannan shine ma'anan baitin kenan zaka ce ja ja'at ja'at ni isnata ashara اثنتا عشرة ذاك شيء جاءني اثنا عشر ذاك شيء ذاك شيء جاءتني اثنتا عشرة ذاك شيء جاءني اثنا عشرة اثنا عشرة شيء ما بياني والياد غير الرفع وارفع بالألف والفتح walfatu fi juz'ai siwahu ma'ulif duk da a baya can babu irabi musanna farkon alfiya ya ma bayani to kada ka zaci cewa irabin babin adadi da wancan irabi na musamma zai bambanta shi ne anan ya kara dawo ma da bayani ya ce waliyadi zairi zafi za ka kawo ya a wani rufuwa wani rufuwa shi ne nasaba da jarra za ka ce darabtu darabtu isnatai ashirata mar'ata wannan na suku kenan zaka ce marartu bisnatai ashirata mar'ata wannan jarra kenan haka nan zaka ce darabtu isnai isnai ashara rajulan wannan nasaba zaka ce marartu bisnai ashara rajulan wannan kuma jarra wannan shine waliyadi ghairi raf'i warfa bil alif wajen ruku'a kuma da ka kawo alif kamar yadda ya gabata za ka ce ja'ati isnata asharata mar'atan ja'anis na ashara rajulan za ka kawo alif wal fatu fi juz'ai siwahuma ulif juz'i guda biyun nan na wani waɗannan kalmomin guda biyu in ka cire isnata isnata ka cire isna din to wannan ashirata ɗin da ashara ɗin za ka bar su da fata ne zai zauna da tarkibinsa zai zauna a bina'insa ba zai canji ba wannan saboda haka za ka ce ja'a nisna ja'a nisna za ka ce ja'a nisna ashara za ka ce ja'a nisnata ashirata ashirata وميز العشرين وميز العشرين لتسعين بواحد كأربعين حين yake ka yi tamyizin 20 har zuwa 90 biwahidin da mufradi kamar yadda kake yi da mi'a misalin wannan 40 hina za ka ce ja'ani 40 rajulan 40 rajulan ja'at ni 40 mar'atan mar'atan da mufradi daga ashirin. har zuwa casa'in da abin da yake tsakaninsu haka ishiruna salasuna arba'una har ka ce zuwa casa'in wa mayyazu murakkaban bi misli ma mayyatta mayyatta ishiruna fasawiyan huma yake tamyizin murakkab wanda ka riga ya ka faɗa ko a ihida asharata ko a hada asharata ko salasata asharata ko salasa asharata wanda yake murattab to shi ma kamar yadda aka yi wa ishiruna tamyizi da mufradi to wannan murakkab din shi ma za a yi shi tamyizi da mufradi ne za ka ce ihda asharata mar'atan ahada ashara rajula za ka faɗi haka salasata ashara za ka ce salasata ashara rajula sai ka ce salasa asharata mar'atan zai da ifradi fasawiyan huma ya ce ka daidaita su daidaita su nan yana nufin a tamizi tamizin kowanne daga cikin su zai mufradi ne ba zai yi ka ce ishiruna rijalan ba kafa ne ishiruna rajulan arba'una rajulan arba'una bintan arba'una iblan mufradi kamar da ba zai yi ka ce ida ida ashirata nisa'an ba sai dai kace mar'atan ba zai yi kace ahada ashara ko salasata ashara rijalan ba sai dai kace rajulan shi yasa yace fa sawiyan huma ka daidaita hukuncin su gaba daya wa in udifa adadun murakkabun yabqa albina wa ajadun qad yu'rabu yace adadi murakkabi in aka ɗauka aka yi idafansa zuwa ga wani adadi murakkabi ya bukal bila wannan bila'un zai zo za ka bar shi kawai yadda yake da amma ya ce wa ajazun kad yu'rafu wani lokaci ya ce ajastu ajastu saboda akwai sadur akwai ajiye sadartin farkon murakkab din na farko ajiye din murakkab din na karshe to murakkab din na karshe wani lokaci ana masa iraji misali kashe ja'ani ja'ani salasata ashara salasata ashara rajula salasata ashara na farkon an yi shi idafa zuwa ga salasata ashara na biyu ko kace ja'at ni salasa ashirata salasa ashirata mar'ata to ma'ana tarkibin wannan fatahan kowanne za ka bashi wannan wajihi na farko kenan wajihi na biyu ya ce wa ajizun kadi yi urabu salasa ta ashara na ƙarshen ko salasa salasa ashirata na ƙarshen za ka yi mishi irari misali ka ce ja'ani salasata ashara salasata asharika asharika asharika a wannan lokaci na ƙarshen na ƙarshen to sai ka yi shi sai ka yi na ƙarshen to sai ka yi shi na ƙarshen sai ka yi shi idafa misalin wannan za ka ce هذه هذه خمسة خمس هذه خمسة عشرة في كيمش إضافة كتي هذه خمسة عشرة ذاك برو النفتان وكتي هذه خمسة عشرة ذاك شيء ذاك شيء آه ذاك شيء هذا ثلاثة haza talatata asharaka kuka ce haza talatata asharika wannan hukuncin na maimaita salasa ashara salasa ashara ko salasa ashara salasa salasa ashara na zai zo a nan gaba a baitin da zai zo a nan gaba shi yasa ya ce wasu wasu minisnai ne fama fauku ila asharatin kafa'ilin min fa'ala yake ka kago daga biyu har zuwa sama saman yana nufi har zuwa goma ne ka fa'ilin wazani na fa'il min fa'ala daga fa'ala kamar yadda za ka ce daribin min daraba alin min alima hakanan daga isnin za ka ɗauko fa'ilu ka ce asani daga salasa za ka ɗauko fa'ilu ka ce asalisu hakanan daga arba'a za ka ɗauko fa'ilu ka ce arrabi'u har zuwa al'ashi kenan shine wasu minisulaini fama fauku ila asharatin ka fa'ilin min fa'ala asani asalisu الثالث الرابع الخامس هرب العاشر كمان ذاك شيء الضارب العالم القاتل الفاتح هرب ذو كرشي واكتبه في التأنيث بالتاء ومتى ذكرت فذكر فائلا بغير تاء yace ka cike shi da ka cike shi da ta idan ta anisi kake nishi in mu'annas ne za ka ce saniyatun salisatun rabi'atun hamisatun da ta shine wa mata zakarta wa mata zakarta lokacin da kuma kama yadda shi namiji ne sai ce fa zukur fa'ilan ka ambaci wannan fa'il din bi ghairi ta ba tare da ta ba zaka ce ja'a zaidu nisani zaka ce ja'a zaidu nisalisi ja'a zaidu nisalis arrabi'u haka bata in mace ce zaka ce ja'a hindu nisaniyatu جاء الهند من ثالثة جاء الهند من رابعة هكا وإن تريد بعض الذي منه بني تضيف إليه مثل بعض البين yake idan kana nufin kana nufin wani shashin abin da daga shi ne aka yi aka ɗauko wannan fa'il din kana so ya zama wani ba'azin abin da daga wannan aka ɗauko misali salisun kana so ya kasance wani ba'azin uku rabi'u kana so ya kasance wani ba'azin hudu ne to sannan tudif ilaihi za ka yi idafan wannan fa'il din misla ba'azin bayyini da lafazin da lafazin da ka ɗauko wannan fa'il din misali in ka ce salisu salata ce mutane ne guda biyu wani ya zo ya zama na uku wanda ya zo ɗin shi ne salisu salasa wanda ya zo in ka ce rabi'u rabi'u arba'a ce to wasu su hudu ne wanda ya zo ɗin shi ne na hudu saboda haka za ka ɗauko daga adadin za ka ɗauko wazanin fayil ya zamanto iri ɗaya ya zamanto iri ɗaya salisu salasatin rabi'u arba'atin khamisu hamsatin shi yasa ya ce to dip ilaihi misla ba'din ya ce bayyini wato wanda yake bayyanan ne a nan bayyinin din zai iya kasance isini ya zama na ati na ba'din din zai iya zama to fili da amri ne bayyin sai ya yi wa nono din kasara wa in turid ja'al al aqalla misla ma fawqu fa hukuma ja'ilin da hukuma in kuma yace kana nufin kamar yadda wannan fa'ili din ya zamanto mafi karanci mana ya zamo kasa da wannan adadin kasa da wannan adadin misla ma mana bai kai abin da yake sama da shi ba yace fa hukuma ja'ilin da hukuma hukuma din mafulun bihi ne asalinsa fahakun hukuma ja'ilin da hu ka nishi hukunci hukuncin abin da kake so ya zama hukuncin abin da kake so kamar yadda shi misali ka ce salisu arba'ati salisu arba'ati misali ka ce a rabi'un salasati to saboda haka anan kana so ne adadin adadin fayil din ya zamanto shi ne mafi karanci akan adadin da adadin da kai idafa a kai to saboda haka idan ka kawo wazadin fa'il din adadin da za ka kawo na gaba sai zo ya kasance kasa da shi ne ba sama da shi ba zai zo ya kasance to wannan shi ne hukuncin da za ka yi in ka ce salisu salasa wanda ya gabata kashe rabi'u arba wanda ya gabata har zuwa ashiru ashiru asharafi har zuwa ashiru asharafi ya zo ya kasance lafazinsu ya zamanto iri ɗaya ne to amma a lokacin da kake so ya zamanto mafi karanci to a wannan lokaci wato za ka gayara lafazin ne ya kasance lafazinsu bai zamanto ɗaya ba وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين أو فائلا أو أو فائلا بحالتيه أبتي إلى مركب بما تنوي يشي yace idan kana son a wannan tarkibin ya zamanto kaman tarkibin saniya ne kana so ya zamanto kaman tarkibin sani su ne to a wannan lokaci to ya ce ka ji ji tarkibai ne kawai ka zo da tarkibin gaba daya wannan shine a bayanin da ɗazu muka zo muka yi magana a kansa misali za ka ce ja'a za ka ce a ja'a salisa ja'a ja'a salisa ashara salasa ta ashara za ka kawo tarkibin guda biyu duka saboda kana so ka yi kamar saniya sunayi ne saniya sunayi ko salisu salasa irin wannan kake so ka yi a murakkab so saboda haka za ka kawo tarkibin shari na farko ja'ani salisa ashara salasa ta ashara ka kawo tarkibin guda biyu duka da yake an fa'ilan bi halataihi tudfi ila murakkabi an ko kuma yace ka kawo wazanin fa'il din kawai ka takaita kai idafansa zuwa wannan murakkabi din wannan kuwa shine zaka ce salisu salasata ashar maimakon ka ce zaka ce maimakon ce haza salisu ashara salasata ashara su sai ka cire a sharaɗin da haza salisi salasa ta ashar in ka yi wazanin fa'il ɗin sai ka yi idafar ka zuwa murakkabi shi ne ce wa sha'a listabana bi hadi ashara wa nahawihi wa qabla ishiri na zukura wannan wani hukunci ne daban ya ce wadatuwa wadatuwa da hadi ashara ya yaɗu ya yadu a gun malaman irabi malaman nahu wa nahuhi da abin da ya kama da wannan zai yi kace ja'ani ja'ani salisu ashar abin da kake nufi ka takaita ne kana nufin ja'ani salisu ashara salasata ashar ne sai kai istithna'i da kawai a hadi ashara haka ce ja'ani ja'ani hadi ashara ja'a nisani a shara kawai sai ka takaita yanan ya baka wajihi guda uku ne na farko za ka kawo tarkibi guda biyun duka sannan kuma na biyu za ka a tarkibi na farkon za ka cire ajajinsa ka ce salisu salata ta shara na uku kuma za ka ce salisu salata ta shara na uku kuma shi ne kawai ka kawo tarkibi na farkon salisu ashar wasu shi guda uku nan duka jazi ne jaizi ne shi ne ce wa kabla ishiri na zukura wa babihi fa'ila min lafzi adad sannan in kana so kafin ishirin kafin ishirin har zuwa tis'in shi kuma to za ka iya kawo wazanin fa'il din daga lafazin adad din haka ce ja'ani al-hadi wal ishiruna ja'ani al-hadi wa salasuna haka ko ja'ani sani wal ishiruna ja'ani salisu wal ishiruna bi halatai din da ya fada da halayyarsa guda biyu ko mu'annasi ko muzakkari ja'atni ja'atni saniyatu wal 20 mar'atan ko kace ja'ani sani wal 20 rajulan ja'ani salisu wal 20 rajulan ja'atni salisatu wal 20 mar'atan shi yasa ce bi halatai yana nufin muzakkari da mu'annas qabla wawin yu'tamad yace wannan zaka kawo kafin waw wanda ake dogara da shi na atafi ba zai yi ka cire wannan wawun ba zaka ce ja'a nisani wal ishruna ba zai yi ka ce ja'a nisani ishruna ba ko zaka ce ja'a nisani su wal ishruna ba zaka ce ja'a nisani su ishruna ba za mu takaita a nan saboda lokacin shan ruwa ya kusa subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره